أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a uku da watan rabi'un al'akhir shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 28 da watan goma shekara ta 2022 miladiya e dangance da karatun tauhidi da muke na aƙida ma'ana zan musa wani littafi sabo na yau shine itiqadu a'immatul hadis itiqadu a'immatul hadis na babban malami sananne al-imam al-isma'ili al-hafiz abubakar al-isma'ili sanannen malami kai kamar yadda muka saba kahin muhara zan mu kawo tarjama takaitatta ta malamin al-imamul isma'ili Allah mushi rahama al-hafiz abubakar Allah ji kanshi da gafara an aihe shi a shekara ta 277 hijiriya shekara ta 277 hijiriya ma'ana lissahin bayan al-imamul bukhari ya rasu da shekara 21 aka aihi alhafizul isma'ili ya rubuta ilimin hadisi tun yana dan yaro karami tun yana dan karami kuma ya nemi ilimin hadisi tun yana dan shekara shidda wanda ya rawaito hadisi daga gare su Ibrahim ibn Zuhair al-Halwani ma'ana wanda ya yi karatu wajen su da Yusuf ibn Yaqub al-Qadi musannaf sunan da Ahmad ibn Muhammad ibn Masruq da makamantansu diyawa ɗaliban shi kuma wanda suka yi karatu a wajen shi akwai mafi diyawa diyawa ne mafi shahara wanda muka sani alhakim abu abdullahi ne saburi ɗalibin shi ne mai almustadrik ala sahihain abubakar alburkani alhafiz shi ma ɗalibin shi ne da hamzatu sahami shi ma ɗalibin shi ne wannan su ne a takaice da sauran ɗalibai da dama sai mu'allafat in shi littattafan da alimamu abubakar al-ismaili ya yi al'imam al'abubakar al'isma'ili yana da littattafai da suke nuna girman daraja shi da ilimin shi cikin ilimin hadisi da fiƙihu yana da musnad umar mujallar biyu ne yana da al-mustakharaju ala sahih mujallar guda hudu ne wanda aka yi sani da sahihul isma'ili in muna karanta bukhari wannan maganganun da muke ji yana ce yana yin raddi ga bukhari akan wasu tarajum na abwab Allah mashi rahama a cikin wannan littafin nashi ne sahihul isma'ili yana da littafi itiqadu a immatul hadi a immatul ahlul hadis wanda shine littafin da zamu karanta yanzu ya rubuta shi ne a cikin babin aqida kamar yadda muka yi bayani muke ta maimaita dai magabatan mu a wancan lokacin aka samu inhiraf karkacewa janibin aqida da tauhidi na musulunci malamai duka a wancan lokacin kowa sai yake rubuta abin da ya kasance aqida ce sahihiya salimiya wanda ya kamata musulmi yayi kudurinta ya je ma Allah da ita yana da littafin mu'jamu asama shuyukh Abi Bakar al-Isma'ili wanda kawai malaman shi ne ya yi littafi akan tarihin su yana da kuma mu'jamul Isma'ili akan mujallad guda biyu wanda ya wallafa sai maganganun malamai akan shi eh Hamza ibn Yusuf yake cewa naji dara kudini yana cewa yace so da yawa ba so ɗaya ba so biyu ba nake niyyar in nika gari na zuwa wajen Al-Hafiz al-Isma'ili karatu Allah bai arzuta ni da wannan ba zahabi yake cewa abin da yasa ya so ya tafi gare shi dan saboda gazara ta ilimi da Allah ya bashi duk wanda ya san dara kudini aka ce yayi niyya ba so ɗaya ba so biyu ba zuwa karatu wajen shi Allah ne bai yi ba an san matsayin wane ne al-Imam al-Isma'ili Hamza bin Yusuf yake cewa naji a Basra naji Hafiz Al-Hasan bin Ali al-Hafiz a garin Basra yana cewa wajibin Al-Hafiz Abubakar al-Isma'ili shine ya wallafa sunan kuma ya yi ijtihadin mazhabi ya yi ijtihadi nashi na karan kanshi yana da ikon wannan da ya ga dama don saboda girman ilimi da daraja da Allah da ya bashi sai dai ya takaita kanshi akan littafin Muhammad bin Isma'il al-Bukhari ya kamata a ce bai bi wani ba ya ma kanshi Hakim Abu Abdullah yake cewa tunda mun gani ai ɗalibin shi ne yace Isma'ili shi ɗaya ne a zamanin shi babban malamin hadisi shehin fuqaha'u wa ajalluhum fi ri'asa wal muru'a was saha mafi girman su wajen shugabanci kan ilimi da kuma mutunci da kare kai da kyauta babu sabani tsakanin malamai akan shi eh Isma'ili a cikin mu'jamkin shi yake cewa Allah mushi rahama katabtu fi sigari al-imla bi khaddi fi sanati 83 wa 200 yace na fara rubutu da hannuna ina dan shekara shidda rubutun hadisai alƙadi abu ɗayyibu tabari yake cewa na shiga garin jarjana ina nihin in je zuwa ga abubakar da isma'ili karatu ina zauwa aka bani labarin ya rasu wannan akwai babban malami da ake cewa dr muhammad bin azuz yana da littafin da yake cewa al-hasarat fi man rahala lis-sama'i ila shaykhihi fa wajadahu qadmat hasa bayyana hasarar wanda sun nika gari zuwa ga karatu wajen malaman su na hadisi sun je suka tarda sun rasu akwai su a tarihi diyawa wannan Abu Tayyib Tabari yana cikin wanda yayi nika garin zuwa wajen Isma'ili da ya je ya rasu sai rasuwar al-Imam al-Isma'ili Ismaili Allah mashi rahama zahabi yake cewa ya rasu a cikin hasken watan Rajab shekara ta 371 yana ɗan shekara gomiya tara da hudu yana cikin wanda Allah ya ba tsawon kwana alhafizul Ismaili ya yi shekara 106 a rayuwa Allah maɗaukin sarki ya ji kanshi da gafara ya mashi rahama ne wannan littafi na shi zama karanta itika da aƙida ce ta malaman hadisi wadda take safiya aƙida ta tatta nagartatta ta magabatanmu na gari wadda wajibi ga musulmi ya yi itikadinta kai tsaye zan muhara littafin al'imam yake cewa ƙalibin kudama akhbarana ash-sharif abul abbas mas'ud ibn abdulwahid ibn madar al-hashimi qala anba'ana abul hasan ali ibn muhammad al-jurjani anba'ana abul qasim hamza ibn yusuf as-sahami anba'ana abubakar ahmad ibn ibrahim al-isma'ili babban malamin kenan wannan ruwaya ce zuwa ga littafin nashi qala yake cewa daga nan ne kuma abin da isma'ili zai faɗa yace usulu itiqadi usulul itiqad asalin aqida inda ahlul hadisi a wajen malaman hadisi in ilamu ku sani rahimanallahu wa iyyakum Allah ya ji kanmu da mu da ku anna mazhabu ahlul hadisi cewa mazhabi na malaman hadisi ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunnati wal jamaa shine al iqraru billahi tabbatarwa da Allah madaukin sarki wa mala'ikatihi da mala'ikun shi kutubihi da littattafan shi wa rusulihi da manzannin shi duka sun yi imani da su wa qabulu ma na daka bihi kitabullah da amsar abinda littafin Allah yayi furici da shi wa sahad bihi ruwaya ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma ruwaya ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan babun aqida ba aka hujja da shi da hadisi da ifi yace la ma'adil amma warada bihi babu kaucewa gami da abinda ya zo daga qur'ani ko hadisi wala sabila ila raddihi ba hanyar mutun yayi raddin shi ya maida shi yace izkanu ma'amurina dan malaman hadisi sun kasance abun umarni ne bittiba'il kitabu sunna kan su bi littafin Allah da sunnan ma'aiki madmunan lahumul huda fihi ma Allah mun ce musu cewa shari'a cikin wannan abun bi take littafin Allah da hadisan ma'aiki mashahudan lahum an shaida musu bi anna nabiyahum cewa annabun su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hadi ila siratal mustaqim yana shirye su zuwa ga hanya madaidaiciya muhazzirina an tsoratar da su min mukhalafati fitna game da saba ma fitina wal azabul alim da azaba fi mukhalafati fitna cewa cikin saba ma littafin Allah da hadisan ma'aiki ne azaba take kuma mai raɗaɗi kuma da hutuna yace wa ya taqiduna malaman hadisi sun yi itiqadi anna Allah ta'ala cewa Allah mad'uun bi asma'il husna abin kira ne da sunayen shi mafiya kyau wa mausufin bi sifatihi kuma abin siffantawa ne da siffofin shi allati samma wadda ya sanya suna wa wasafa biha nafsahu kuma ya siffanta kanshi da ita wa wasafa biha nabiyahu annabin shi ya siffanta shi khalqa adamu biyadihi ma'ana duk abin da Allah ya siffanta kan shi ko annabin shi siffanta shi da shi wajibi ne mun muni ya sallama kai tawili yace shi ya halici annabi adam da hannun shi wa yadahu mabsuta tani min fiqu kaifa yasha hannuwan shi shin huda suke yana ciyatarwa yadda ya ga dama bila atiqadi kaifu ba kudirewar yaya suke hannun na Allah ba kudirewar yaya suke babu wannan wa annahu sasa istawa alal arshi sun yi imani cewa Allah ya daidaita akan al'arshi shi ma bila kaif ba tare da kaifantawa ba kace yaya ne daidaitan fa inna Allah ta'ala intaha min zalika dan Allah ya hana gami da haka ila annahu istawa alal arshi zuwa ga cewa ya daidaita akan al'arshi ma'ana ya tike mu akan mu tsaya haka nan wala mai zukura kai ka fana istiwa uhu bai ambata mana yaya daidaitan nashi yake ba ya ce wa annahu maliku khalqihi cewa Allah shine mamallakin halittun shi wa an sha'ahum shi ya hware su la an hajatin ila ma khalaqa ba dan yana buƙatar abin da ya halitta ba wala ma'ana du'a'uhu ila an an khalaqahum lakinnahu fa'alu lima yasha babu ma'ana zuwa ga kiran su da yi cewa bayan ya halicce su yake kira su bauta mishi babu wata buƙatar da ta sa shi shi dai shi mai aikata abin da ya ga dama ne wa ya hukumu kama yuri shi yake hukunci kamar yadda ya so la yasalu amma yaf'al ba a tambaye shi ga abin da yake aikatawa wal khalqu mas'uluna amma yaf'alun halittu su ake tambaya gami da abin da suke aikatawa wa annahu mad'un bi asma'ihi shi Allah abun kira ne abun roko ne da sunayen shi mausufin bi sifatihi kuma abun siffantawa ne da siffofin shi allati samma wadda ya ambata wa wasafa biha nafsahu siffanta kanshi wa sammahu wa safahu biha nabiyahu annabin shi kuma ya bashi suna ya siffanta shi da su la ya'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da ke gagara Allah cikin sama ko ƙasa wala yusafu bi naqasin aw aibin aw afa ba a siffanta Allah da tawaya ko kuma aibu ko kuma wata alloba fa innahu ta'ala an zalik Allah ya ɗaukaka game da dukkan wa'annan abubuwan wa khalaqa adamu alayhi salam bi yadihi Allah shi ya halicci annabi adam da hannun shi wa yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha hannun shi a shimfiɗe suke duka biyu yana ciyatarwa yadda ya ga dama bila atiqadi kayfa yadahu ba tare da kudure yaya hannayen Allah suke ba iz lam yandu kitabullahi fihi bi kayf littafin Allah bai mana furucin yaya hannun Allah yake ba wala ya ataqi fihi al'ada ba za a kudurce gabai ba wal jawari da kuma gaba a cikin hannun Allah wala ɗulu wal arad ko kuma tsawo ko kuma faɗi wal galzu da kabri wa duka da kale kale wa nahu haza da makamancin wannan mimma yakunu misaluhu fil khalq abin da ke kasancewa cikin halittu nan gurin malamai sun saba ma al-imamul isma'ili akan nan cewa duka ba a kutsawa cikin irin wa'annan abubuwan hatta da faɗin wannan kin malamai sun tafi akan cewa ba a ba a faɗa ba a raba a ce ba a cewa al'ada da aljawari da al'arad da adduka da sauransu wala ya ƙulu na ina asma Allah ta'ala kama ta ƙulu na mu'tazila ba su faɗa gami da sunayen Allah kamar yadda mu'tazilawa suke faɗa da khawarij da sauran ‘yan ahalul ahawa ‘yan san zuciya makhaluka cewa halitta ne siffofin Allah da sunayen shi ba su cewa halitta ne na Allah ya ce wai subituna lahu wajahan malaman hadisi suna tabbatar ma da Allah huska wa sam'an wa basaran da ji da gani wa ilman da ilimi wa kudaratan da kudura wa kuwa da ƙarhi wa kalaman da zance la alama ya kulu ahlu zigi min al-mu'tazila wa ghairihim ba akan hanyar da yan batawa karkatattu suke faɗa mu'tazila da wasun su ba walakin kama kala sai dai kamar yadda Allah yake faɗa wa yabqa wajhu rabbika anzalahu bi ilmihi wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha falillahi al-izzatu jami'a duka wannan siffofi ne Allah yake tabbatar ma kanshi was sama'a banaynaha bi aidin sama mun halice ta da hannunmu duka tabbatar ma kanshi ne yake wa qala haka nan Allah yake cewa awalam yaro أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة نن يا تبتر ما كان شاء القوة وقال الله يكي إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين نن يا تبتر ما كان شكره فهو تعالى ذو العلم الله شيني ما أبوتين علمي والقوة لكره والقدرة لإيكو والسمع والبصر دجي دغني والكلام دزنتي كما رد يحضاكي تيوا ولتصنع على عيني yake cewa wasu na alfilka bi a ayuna wa hayuna wa kala yake cewa ta yasma kalam Allah duka wannan zancen Allah tabbatar ma da Allah ne zance wa kallama Allah Musa ta kalima inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun duka wannan tabbatar da cewa Allah yana magana ne wa yaquluna ma yaqulu almuslimuna bi asrim malaman hadisi suna faɗa abinda Allah musulmi gaba ɗaya suke faɗa masha Allah kana abinda Allah ya so yake kasancewa wa ma la sha'u la yakuna abinda Allah bai so bai kasancewa kamar yadda yake faɗa wa ma tasha'una illa an yasha Allah wa yaquluna suna cewa la sabila li ahadin babu wani wanda ya isa an ya faruji an ilmin la ya huta gami da ilimin Allah wala an ya galewa fi'lahu wa iradatu ko ya rinjayi aikin Allah ko irada Allah mashi'atallah ya rinjayi mashi'ar Allah wala an yubaddala ilmin Allah ko ya sauya ilimin Allah wannan raddi ne ga kadariya yake fa innahu al-alim dan shi Allah masani ne la yajhalu wa la yasuhu bayya jahilta kuma bayya mantuwa wal qadiru la yaglib ko mai iko ne wanda ba'ari ba'arin jaye shi la yugulab wa yaquluna suna cewa alqur'anu kalamullah qur'ani zancen Allah ne gairu makhluq ba abun halitta ba wa inna ma kaifa ma yasruhu bi qira'atil qari ilahu yace yana cijuya shine da karatun mai karatu yadda ya so da lafazin shi kuma abun mahfuz ne fi sudur abun kiyayewa ne cikin kirji matluun bil arsun abun karantawa ne da halshi maktubun fil masahib abun rubutawa ne cikin littattafai gairu makhluq ba abun halitta ba wa man qala bi khalqil lafz wanda yake cewa lafazin qur'ani halitta ne yuridu bihil qur'an fa huwa qad qala bi khulqil qur'an shi ma ya faɗi cewa qur'ani halitta ne mai kuluna suna cewa innahu la khaliqa alal haqiqa babu mai halitta akan haqiqa sai Allah wa anna aksabul ibad kulluha makhluqatin lillah cewa ayyuka na bayu dukkan su abin halitta ne ga Allah wa anna Allah ya hadi bukhari yayi littafi guda khalqu af'alul ibad wa'an sabanin wanda suke cewa a dan adam shike halitta ayyukan shi wa annallaha ta'ala ya hadi man yasha wa yudillu man yasha sun yi imani cewa Allah shike shiryar da wanda yaso ke batar da wanda yaso la hujjata liman adallahu Allah wa la uzra babu hujja ga wanda Allah ya batar da shi kuma bai da uzuri ya ce ai Allah kai ka batar da ni kamar yadda ya faɗa qul falillahi alhujjatul baligha falau sha ala hadakum ajma'in wa qala haka nan Allah yake cewa kama bada'akum ta'udun haka ne yake cewa fariqan hada wa fariqan haka alaihim dalala wa qala yake cewa laqad zar'ana li jahannam kathiran min al-jinni wal ins duka yake nuna cewa shi ya batar da su kuma shi ya kadarta amma kuma ba zaka mishi hujja da su ba ma asaba min musibatin fil adu wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha duka wannan Allah yana tabbatar da cewa shine me yi nabra'aha ai shine na khaluqaha kahin mu halice ta wa bila khilafin fil lugha babu sabani cikin lugha wa qala mukhbirun an ahli janna mai ba da labari gami da yan aljanna yake cewa alhamdulillah allazi hadana li haza Allah ya shiryar da mu gami da wannan ba dubara ba ba karhi ba yake cewa Allah ya sha Allah da Allah ya so lahadar nasa jami'an da ya shiryar da mutane ga baki daya walau sha'a rabbuka la ja'ala nasu ummatan wahida duka wannan illa man rahima rabbu duka wannan yake nuna cewa Allah ne mai yi da shirya da bataki wa yaquluna suna cewa malaman hadisi innal khaira wa sharra wal hulu wal mur cewa da alkhairi da sharri da mai dadi da mai dacci bi qada'in min Allah kaddarawa ce ta Allah amdahu wa qadarahu shi yake zartar da abin kuma shi ya kaddara shi la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an busu bayu busu mallakan makan su amfani ko cutarwa illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so wa innahum fuqara'u ila Allah su mabukata ne zuwa ga Allah la gina lahum anhu fi kulli waqtin basu da wadatuwa gami da Allah kowane lokaci daidai da sakan daya dan adam bai da lokacin da zai ce ya wadatu ga Allah shi zai iya ma kanshi wa annahu ta'ala cewa shi Allah yanzilu ila sama ila sama'i dunya yana sabkowa a sama ta daya alama sahabihi al-khabar ga abin da ya inganta na hadisi bi an rasulullah daga annabi sallallahu alaihi wasallam bila atiqadi kayfa fihi ba tare da kudircewa ga yaya sabkowa ta Allah take ba wannan shine mazhabi mai kyau aqida lahiyayya ba tare da ka kudirce yaya sabkowa Allah take ba wa ya ataqiduna bi jawazir ru'ya suna kuduri da aqida da halaccin ganin Allah min al ibadil muttaqin lillah ga bayin shi masu tsoron shi fil qiyama a qiyama duna duniya ba a duniya ba wa wujubu hali man ja'ala Allah zalika sawaban lahu fil akhirah kuma wajibi ne ga wanda Allah ya sanya ta kasance ladan shi ne a lahira kamar yadda ya faɗa wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira hakanan cikin kahurai yake cewa kalla innahum an rabbihim mai zilla mahjubun an shamkake su gami da ganin Allah yace da falau kana almu'minuna da a ce mummunai kulluhum wal kafirun kulluhum la yarawnahu da su da kahurai da mummunai dukkan su basu ga Allah kanu jami'an innahum mahjubin da dukkan su sai a ce an shamkake su ga Allah wa zalika min ghairi itiqadi tajsim wannan kuma ba tare da kudurcewar at-tajsim ba jiki fillahi cikin sha'anin Allah wala tahdidu lahu ba tare da iyakancewa ba shi ma nan malamai sun yi tambihi akan cewa cewa magana tajsim a cikin sha'anin Allah muhdas ne kirkiro shi aka yi ba a raba ma kaurihe baki ake walakin yarawnahu jalla wa ala bi a'yunihim suna ganin Allah madaukin sarki da idan su alama ya sha'uhu bila kaif akan yadda ya so shi Allah ba tare ba da cewa yaya ne ganin Allah yake duka wannan gabaki daya al-Imam al-Isma'ili yana tabbatar man da aqida wadda take ita ce ta salimiya ta malamai wa yaquluna suna cewa innal imani qaulun wa amalu cewa imani shine magana kuma aiki ne wa ma'arifa kuma sani ne yazidu bi da'a yana karuwa da biyayya Allah wa yanqusu bil masiya yana raguwa da saban Allah man kasura da'atuhu uzida fi uzida imanan wanda aikin biyayya shi yayi yawa sai imanin shi ya karu mimman huwa dunahu fi da'a azyadu kai shi yahi karuwar imani game da wanda ya kasance shi kuma a wajen da'a kasar shi da shi yake wanda ya hika aikin ibada ya hika imani wa yaquluna suna cewa inna ahada min ahli tauhidi ba wani daga cikin mutanen tauhidi wa man yusalli ila qiblatil muslimin da wanda ke sallah zuwa ga alqibla ta musulmi lawirta kaba zamban ko da ya aikata wani zunubi kasira mai yawa saga'irar au kaba'ir manya ko kanana ma al iqamatu ala tauhid lillahi matakar yana tsaye akan tauhidin Allah wal iqrar bima tazama huwa qablahu Allah kuma ya tabbatar da abin da Allah ya lazimta mishi ya amsa fa innahu la yukafar bihi ba a kafurta shi da dalilin zunubin shi wa yarjuna lahu al-maghfira suna kyautata mushi zaton samun gafara Allah dan Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafurta ma abin da ke koma bayan haka amma sai ce ga wanda ya so yace waqtalafu sai suka yi sabani nan zan mu takaita ina ga eh darasi na gaba insha Allah sai mu yi da sashi dan zama bi kawai ya wadatar mushi duka maganganu ne abubuwa ne da su buƙatar dogon sharhi su buƙatar bayani amma abin da ake so ka cire su abinka na aƙida daga manyan malamai daga littattafai wanda suke su ne asali daga littattafai wanda suke su ne asali su ne tushe duk wannan abubuwan da muke faɗa kowa ya san su kowa ya san su aƙida ce ta musulunci ba wanda yake da ja a kansu to amma abin da ake so jin su daga asalin su daga tushen su shi zai ƙara ma mutum nutsuwa da kuma wajibi